ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin wannan rana ta laraba ashirin da shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na sittin da biyu a cikin wannan littafin albarka a sharhin zabi mustaqni da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ko gargadan kaya karin Najeriya. Yau, da ikon Allah abin da za mu karkare a cikin karatunmu shi ne abubuwan da suke makaruhai ne a cikin sallah abin da shari'a ba a son musulmi ba ta son musulmi ya sallah. Don abin da za mu faɗa a cikin yau a karatu to ba a so kai a sallah duk wanda ya yi ya yi laifi kuma makaruhi yana rage radar sallah. aikata makaruhi yana tauye mutum lada a shekarar da aka sai ka kiyaye don kada ka tauye sallar ka ba a yi hukuma a kan mutum in yayi makaruhi ba a zaba a kai haram ne in mutum yayi za a yi mai amma makaruhi ba a so ba kamar mutum ne ya maka laifi wani laifin ya cancanci duka wani laifin kuma za ka gani baka ji daɗi ba baka so ba amma ba za ka yi duka ba to a wajen Allah ma walillahi masal ala akwai abubuwan da haram ne haramun ne ko kafirci ne a aikata shi to alamar da ake gane haram a shari'a shine in dai an ce za a yi azaba a kai duk abin da aka ce za a yi mutum azaba to haram ne amma duk abin da aka ce kuma ba za a yi azaba ba amma ba a so to makaruhi ne ba a so to waɗannan akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi Allah sauyi a cikin sallah wanda ba daidai ba ne kuma wasu suna yi ne da jahilci wasu kuma suna yi ne da ganganci ga shi nan dai amma yawa yawan jahilci ne to shi ne amfanin zuwa makaranta ka saurari ilimi don ka kubutar da ibadarka na sha gaya muku na maimaita muku wannan sallar ita ce kaɗai ta saura mana ita ce in kun lura kullum muna yin ta sadaka ba ka yin kullum zakka ba ka yin kullum qiyamul layli ba lalle kana yin kullum ba amma wannan sallah guda biyar din ita ce ake kullum sannan kuma ita ce farkon hisabi a kiyama Allah komai ba zai tambaye ka ba sai ya fara tambayin ka akan sallah in Allah ya taimake ka sallar ka dai ka tsira to fa sauran ayyukan ma Allah zai ce an fi a bashi in kuma aka samu matsala a cikin sallarka to an shiga uku bincike kuma ya biyo allura ta tuno garmakin Allah ke zan yi karatu kala biyu karatu kala biyu ina nufi akan masaba guda biyu zan yi bayani saboda mu fahimta ilimi yanzu zan jero mana a mazhabar malikiya mazhabar malikiya menene abubuwan da suke makaruhai a cikin sallah to amma a ciki akwai abubuwan da suka ambata maka ruhi ne a sallah sai dai kuma sunna ta zo a aikata shi wataƙila hadisan ba su zo musu ba in na faɗa zan yi bayani cewa akwai hadisi da zai saba wannan sannan kuma zan yi bayani akan abin da ke gaban ku na littafi shi kuma nan masabar imam ahmad ne shi da yawa yawan abin da aka kawo sun dace da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da suke makaruwa da salati a malikiya yanzu ina maganar malikiya ne kawai daga cikin abubuwan da suke makaruhai ne a cikin sallah a malikiya ko da za ku ji a karatu makaruhi ne yin bismillah a cikin sallah mutum ya zo ya yi bismillah a sallah ta farilla a bayyane ko a goye amma a nafila ya halatta to wannan maganar ta saba wa, wa abin da ya tabbata a sunna annabi yana yin bismillah sai baya bayyana ta kuma fatiha sura ce wacce take akwai bismillah dole a cikinta bal ma wasu malamai sun ce bismillah ɗaya ce daga cikin aya a fatiha kinan wannan ra'ayin da yace bismillah ɗaya ne a cikin ayoyin fatiha in kai sallah ta karanta fatiha ba kai bismillah ba kenan ka jefar da wata aya to wannan ra'ayin na cewa kar a yi bismillah a sallah a mazhabar malikiya ra'ayi ne wanda yake yana da rauni a sunna ya tabbata kuma maganganun malamai da sun tabbata yin addu'a bayan kabbara harama bayan an yi Allahu akbar shine du'a ul istiftahu salat addu'ar bude sallah a malikiya makaruhi amma kuma yazo a sunna annabi yana yi وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اللهم باعد بيني وبين خطاياي kun san a manhajinmu shine duk abin da ya zo mazhaba ta ce kaza kuma hadisi ya zo kaza idan sahal hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to sai a ajiye ra'ayin mazhaba sai a dauki mai hadisin annabi sai mun samu a hadisi annabi yana bude sallah da addu'a sannan kuma kafin karatun qur'ani ko kai addu'a kafin karatu ko kuma wato kafin bayan kabara yin a'udhu billahi minash shaitani rajim a cikin farilla wannan makaruhi ne bismillah wannan ba damuwa yin a'udhiya a'udhu billahi minash shaitani rajim zaka yi sallah kai a cikin sallah wannan makaruhi ne banda nafila a sirran wajhar ko a sirran ciwawo amma ita ma a'udhu billahi ba a so a bayyana a'udhu billahi a cikin sallar nafila mutum ya kabbara zai fara karatu yayi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kama tahajjudi ko tarawih ba yin addu'a a cikin tsakiyar fatiha ko a tsakiyar sura ko banin fatiha kaman mutum yana cikin tsakiyar fatiha ihdinas siratal mustaqim ya daga hannu yana addu'a kamar yadda ya zo a riwaya annabi idan ya zo wurin addu'a yana yin addu'a ko kuma wajen neman tsari yana neman tsari amma ya tabbata wannan a cikin sallar nafila to a malikiya ba a yin addu'a a cikin fatiha ko a cikin wata sura ba a yin addu'a amma idan a sallar dare ne ya tabbata annabi yana yi a cikin sallar dare a cikin sura yin addu'a ga ba da larabci ba yin addu'a da wani yare ba larabci ba makaruni ne a malikiya lil qadiri alaiha amma ga wanda zai iya larabci ya kiya yi larabci sai ya da Hausa ko ya da Fulatanci ko ya da Turanci amma wanda kuma ba ni sunan shi wanda ba da ikon yin larabcin fa to shi zai iya addu'a da wani yare ba da larabci ba a cikin sallah a malikiya mun taɓa yin karatu akan hukuncin yin hausa a cikin sallah a wani karatun ba nan ba amma zan zo wata gaba insha Allah za mu yi bayani da sabanin malamai akan hukuncin yin addu'a da wani yare a cikin sallah ko a cikin tahiyya ko a cikin sujjada insha Allah to amma dai a malikiya wanda zai iya larabci kar yayi hausa ko yayi wani yare wanda ba zai iya ba kuma ya iya yi bayyana amin a cikin sallah ta bayyana ko ta koyi yanzu amin ɗin ke ta amin a masallaci a malikiya makaruhi yasa daga wasu masallatan da suna bin malikiya liman shi kadai zai wala dalilin ɗinsa ba wanda zai ce masa amin saboda su makaruhi ne a wajen su to amma kuma a sunna ya tabbata sahabbai suna faɗan amin ina ce a sunna a hadisi ya tabbata sahabbai suna cewa amin har sai masallaci ya ya girgiza in manzo Allah ce wala dallin sai ce amin masallaci sai ya kadu to kaga wannan sunna ta tabbatar sai mu ajiye masa ba sai mu dauki me mu dauki sunna sannan kuma a tankis abinda ake nufi da tankis shine mutum ya zo ya canja tsarin karatun Qur'ani a sallah na taɓa yin bayani a wannan ko a wannan darasin ko wani a raka'ar farko sai ka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaga alam tara kai a raka'ar farko to sai raka'a ta biyu kuma sai ka zo ka karanta amma ya tasalu yanzu wannan nakast ka nakasa ka akkasa jerin qur'ani kaga daga daga alamtara kamata yayi kai sura ƙasa kai li'ilafi kai ara'aita allazi qul ya ayyuhal kafiruna tabbaci ya da huwa shi ake so a malikiya in ka karanta surar sama to ta ƙasa za ka karanta kun fahimce makaruhi ne a malikiya shi yasa duk limamin da yake malikanci to ba za ka yana kan kisa kuma shine za ku a sallolin mu yawanci haka ake yi to wannan shine a tankis um, ka canja tsarin yadda qur'ani ya zo kenan a rubuce haka kuma ko a raka'a ɗaya ne tankis fi raka'atil wahida kamar ya raka'a ɗaya a raka'a ɗaya ka karanta alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fil ka gama kana so ka dan ƙara karatu me kun ka karanta li ilahi ita ce ta kasanta sai kuma a ji ka daga ka karanto wailul lil mudaffifina ka hada ta da alam tara wannan makaruhi ne a malikiya amma wasu mazhabobin sun faɗi saɓani haka suka ce a ai qur'ani cewa akai ka karanta ko ina qur'ani gidansa ne a sallah komi ana karantawa ko ina ana karantawa ina fata ana fahimta har ma suka kawo hadisi an samu annabi ya tsallake wata sura ya karanta wata ko saɓanin haka maganganu ne masu yawa da daidai mun zo gaba insha Allah mun zo karatun asirriya wal jahiliya za mu kawo inda Allah ya ba mu dama akwai waɗanda suke riƙe hannunsu bayan kabbara harama fil fariḍati kamar da yadda muke yi Allahu akbar haka yin qabdu ɗora hannu a kirji a wajen su makaruhi ne wasu daga cikin malikiya to kaga wannan ma ba sai nayi bayani ba za Allah ya faɗa ce duk annabawan Allah gaba ɗaya daga ni har wanda suka gabace ni duk wanda zai tsalla hannunsa a kirjinsa yake na dama akan hagu to kaga wannan ai ba dogon shari'i to in kaga wani yana sallah Allahu akbar ya take hannu to wannan mazhabar ya to amma in mazhaba ta zo sunna ta zo me ake yi sunna me sallah yana cikin sallah ya daga kansa sama haka afara'aita alladhi tawalla ha ya kana sallah kana kallon sama makruhi wannan duk mazhabobi ma sun tafi akan ba a so mutum yana sallah yana kallon sama zan zo mu karanta a cikin littafin rufe rufen ido kaf kaf kaf ko ka rufe ido a sallah idan ka a rufe makaruhi za mu zo shi ma mu karanta zan yi bayanin malamai akan bayyane akwai inda ya halatta a rufe ido at-takhassub mutum ya zo yana sallah ya dora hannunsa a kubansa Allahu akbar wannan makaruhi ne a wannan mazhabar da zamu karanta mata Ahmad rahimahullah makaruhi ne me yasa min fi'ilil yahud aikin yan wutan kai wannan yahudawa ne sannan kuma ya zo a riwaya zan zo in fada cewa yan wuta in suka sha azaba suka azabtu a kwanci to sai su tashi sai su haka a wuta so ya zaka zo aikin yan wuta kana a cikin sallah ko da wata ran ko zaka gaji ko kaga wani yana yi musamman wanda bai je makaranta ba in ya ga dama sai buga ya haka da bai ya gaji yana neman ya dan huta bai halatta idan mutum yana sallah yayi ya zama kalmukabbali menene almukabbali ya haɗe kafafuwansa a sallah gaba ɗaya haka Allahu akbar haka a'a wannan makaruhi ne ba a so kun fahimce ni ko kuma ya ɗora ƙafarsa ɗaya akan ɗaya idan mutum ya tsaya haka ɗaya ƙafar sai ya ɗora ta akan haka wannan makaruhi ne ba a yi a sallah zai iya zamantowa haramun ma in ya zama ɗabi'a ko kuma mutum ya ɗagyal Allahu akbar kamar mai langa ya makale da ƙafa ɗaya shi ba gurgu ba shi ba mai ciwon ƙafa ba la ya juzu makaruni karatun sura a bayan fatiha a raka'a ta uku da ta hudu makaruni a malikiya amma ya zo a sunna ya halatta wani lokacin annabi yana ɗora sura a bayan fatiha a raka'a ta bayan azhar ko ta bayan la'asar mana afwan ta raka'a ukun azhar ko ta hudun azhar ko ta bayan ta magariba ta ukun magariba amma a malikiya makaruhi maimaita sura guda ɗaya kawai don kana jin daɗin sura ka karanta wailul likulli humazatin lumaza kana so ka dada ƙara karatu sai ka dada tisa ta makaruhi ne hada yan yatsu mutum yana cikin sallah yana hada yan yatsunsa haka haka tashbikul asabi wannan makaruhi ne amma bayan an idan sallah farilla ya zo a hadisin zuliya daini annabi yana yi an ga annabi ya idan da sallah an ga ya haɗe tsafan hannayensa haka ko dai ya dogara da hannun ko ya makala a gwiwarsa amma a cikin sallah ba a yi sannan yin haka farka farka shi ne kat kat kat wannan makaruhi ne kada mutum ya zo sallah ya ta daddana mutane in yatsunsa wannan kan ba ma a cikin sallah ba hatta a cikin masallaci ma mutum kurin yana zaune ana karatu ya ta mammatsa yan yatsunsa wannan kuma yana zubar da mutuncin mutum suka ce min kawari mai muru'a da yawan hamma kana zaune cikin mutane ha kana yi ba a so da yawan tofar da yawo mutum yana zaune a cikin mutane ka ya kaki ya ciro hankici ya zuba ko ya sa wani wuri wannan ma ba a so yana zubar da mutuncin mutum a cikin mutane da yawan waiwaye haka kullum ana zaune sai ta juya kuna magana sai ta waiwaye haka kullum kana zanubta kana ta waiwaya wanda zai ce wai wannan me yake wani abu ne na tsoro to shi ma duka ba a so yana cikin khawari mai muru'a abin da yake zubar da mutuncin mutane to amma jahili wanda bai je makaranta ba lallai iya ganewa ba ina fata ana fahimta da yin tusa a fili tusa lafiya ce ake nema amma mutum ya koye ta duk da cewa a wasu ƙabilunmu modan a cikin musulmi akwai waɗanda suna ganin tusa ba laifi ba ne in ma mutum ya sai a ce sannu amma mu al'adar mu kamar aibu ne ai ko ba kamar kuta a cikin mutane a sai dai in ta kubuce kuma kai kuma da kake kusa da shi kakka nuna ka gane yayi in wani ta kubuce masa don Allah kar ka nuna ka gane yayi kawai sai ka nuna kamar baka ji ba to wannan sunan shi kuma kamala saboda baka sa dan uwanka cikin haraj ba cikin kunci da damuwa kuna tare da ni wasa da gemu a sallah mutum yana ana karatu yana karata da gemu yana haka makaru ba a yi wasa da yan yatsu a sallah ana sallah kana ta haka kana wasa da yan yatsunka makaru rike wani abu a hannun riga ana sallah ka rike dan ruwanka haka ko ka riƙe wani abu wannan makaruhi ne saka wani abu a baki ka ajiye shi ka ajiye goro ko ka ajiye asuwaki ko ka riƙe wani abu a baki kana sallah kana riƙe da shi an yadda ba ka haɗe ba makaruhi al-iltifatu bila haja yawan waiwaye ba tare da bukata ba shi ma zamu zo mu karanta anan littafin da ke gaban ku shi ma makaruhi ne amma in mutum ya juya ma ya bar alƙibla ɗin gabaki ɗaya sallan ma ta baci duk wanda ya zo a waiwaye ya juya har ya juya ya bada alƙibla to sallah ta baci yin addu'a a cikin rukui a malikiya makaruhi ne rukui Allahu akbar ka ta roƙon Allahumma Allahumma suka ce ai hadisi ya zo fa amma ruku fa azimu fihi rabb idan kun yi rukui ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul malaikati ruh subuhun quddus wannan shi aka ce amma sujjada a yi addu'a haka yin karatu a cikin rukuyi da sujjada sun ce makaruhi ne amma a sunna kuma haram ne wanda Allah ya hana a karanta Qur'ani a cikin sujjada ko a cikin rukuyi ya za ka yi da addu'o'in da suka zo na cikin alkur'ani sai ka ɗan canja su rabbana atina fid dunya hasana kaga wannan qur'ani ne sun ka zo sai ka ce allahumma rabbana atina ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما sai ka kara اللهم ربنا آتنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا kaga wannan ai ba qur'ani bane addu'a ce yin sujada akan sutura haka kurin mutum zai sujada ya jefa babbar rigar sai sujada kai makaruni ne musamman ma idan mutum yayi dan ya nuna rafahiyya nuna alfahari da nuna isa da wadata amma tabarma ya halatta ai mun karanta da ku a baya cikin karatunmu me hukuncin sujada akan abin da ba kasa ba haka yin sujada akan nadin rawani mutum ya zo sujada dan guntun rawanin nan nasa sai ya sujada akai ko babban hannun rigarsa tana da fadi haka sai ya sa sai sujada amma banda in zafin rana ne ya dame shi ko kuma tayin din akwai sanyi masallaci mai tayin sanyi yayi yawa an sa isi ka sa goshin ka duka man zai to wannan ba laifi ka iya saka riga ko ka saka ka cire hular ka mutum ya shimfiɗa hannayensa haka zan zo na yi shi aikace insha Allah shimfiɗa zira'i nan gwiwan hannunka ka shimfiɗe idan ka zo sujada wannan makaruhi ne bai halatta ba haka ka yi su akan cinya kama ka shimfiɗe su haka ko ka shimfiɗe su haka iqa'a wani zama da ake na tsuguno haka zan zo na yi shi aikace insha Allah shi ma makaruhi ne yin addu'a bayan tayyan farko duk fa yau jama'a malikiya muke ta ɗiba bayan mutum ya yi tayya ta farko a raka'ar azhar a rakoyi biyu na azhar ko na la'asa ko na magariba yin addu'a bayan tayya wannan makaruhi ne ina fata ana fahimta da kuma yin addu'a bayan sallaman liman ma to ina ina limaman da suke cewa ayi kaza a kawo kaza ayi kaza a kawo kaza a masallacin gargajiya a malikiyar ma makaruhi in an zurfafa bincike kuma ma za a yi cewa bid'a makaruhi ne idan mutum ya atishawa ka ce da shi yarhamukallah a cikin sallah a ba a yi haka yin nuni ko yayi ka nuna ka ce kai haka yayi atishawa a yi masa yarhamukallah wannan shi ma makaruhi bayyana tahiyya mutum ya tahiya a bayyana makaruhi ne yin sallah a kan hanya makaruhi ne haka masu zuwa juma'a suna kabbara sallah a kan hanya a malikiya makaruhi suke sai dai in larura masallaci ya cika yin murmushi haka kawai a sallah kai murmushi ko da ku an karanta aya ne ta jin daɗi to ba a yi murmushi a cikin sallah ko da kaɗan ne kuwa idan murmushi ya yawaita ma kullum kana sallah kana ta yaƙe baki kad yubtilu salah zai iya bata maka sallah yin sallah ba komai a kafaɗarka makaruhi ne kamar ka ɗaura wani zani iya iya ƙirjinka amma kafaɗarka walaisa ala atiqihi min hushai wannan makaruhi ne lullube kai gaba ɗaya mutum yana sallah ya lullube kansa kamar irin ana sanyi din nan ba mutum yana sa rawani ya rufe hancinsa irin yadda sarakuna suke ba sai ido kaɗai ba a yin sa a sallah naɗa riga idan mutum zai yi sujjada babban rigar ka ka tattare ta in za ka yi sujjada wannan makaruhi ne dan ya zo a hadisi ita ma su rigar ka batta ta yi sujjada sai dai in kana sallah cikin jam'i ne kaga za ka takura wani to nan ka ya za ka yi sai ka naɗe ta kar wani ya zo ya yaga maka yi yin sallah mutum yana matsa fitsari ko matsa bayan gida makaruni ne yin sallah mutum yana cikin fushi ranka ya baci matarka ta zazzage ka ko yara sun maka rashin kirki ka zo ka bara sallah a ka bari sai kano suka ce au ja'i'un ko mutum yana bala'in jin yunwa ya sallah suka ce makaruhi ne ko kuma ga abinci an kawo kana jin yunwa kuma kana sha'awa ka zo ka kabbara sallah bari in maza maza in gama sallah in ci abinci makaruhi ko yin sallah da matsatsen khuffi ka sa khuffi ya matse ka kana ta motsa dan yatsa wannan makaruhi barin yar karamar sunna a cikin sallah ko ka ce wani abin sunna ne ba sai ka yi wannan makaruhi ne duk abin da zai ɗauke hankalin mutum yana sallah ko ya juyar da ganinsa makaruhi ne karka bari ya zo naɗe hannun riga a sallah kana sallah sai ga kai haka mutum kawai kabbar sallah ya naɗe hannunsa haka Allahu akbar haka wannan makaruhi ne ka ware hannun rigarka kai sallah a ware a hannun rigarka a karanta qur'ani a ɗauki qur'ani ana sallar farilla wani ya ɗauki qur'ani yana karantawa wai dan bai haddace ba makaruhi ne in baka da ce karanta iya ɗan abin da ka iya kai ta maimaita haka in a cikin nafila ne ka fara sallah watakila ka fara tilawa sai karatun ya makale sai ka ɗauko ƙur'ani ka ci gaba tunda in a nafila ne wasu sun halatta in ka fara sallan nafila ne ƙur'ani sai ka ci gaba amma ka ɗauko to wannan kana cikin sallah wannan baka ruhe القراءة بالمصحف كده بدأ الصلاة غيبا ثم بدا له أن يقرأ من المصحف فهو مكروه wanda yake cikin sallah yana karatu gaiban da ka sai ya ji kamar ya bata wata aya yana cikin sallah sai ya ɗauko ƙur'ani sai ya daɗa karantawa wai dan ya gyara kuskuren da yi makaruhi ne wasa ya shiga da aiki a cikin sallah waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da ya zo a cikin mazhabar malikiya insha Allah kuma idan mun sake zuwa nan gaba za mu yi kuma bayani akan abubuwan da ba sa ba su sallah to koma kan littafin bari ku shi kuma malamin wannan abin da ya shi na faɗe su ne don mu haɗe gaba ɗaya mazhabobin mu ji don mutum ya nutso in yana sallah kai ya je abin da zai rage masa malam ya ce bismillahir rahmanir rahim faslun ko an ga wurin wa yukrahu fi salati iltifatuhu makaruhi ne mutum ya sallah ya rinka waiwaye saboda manzo Allah ya faɗa hadisi hadisi wa huwa ikhtilasun yaktalisu shaytan min salati al-abd hadisi bukhari fizga ne waiwaye a cikin sallah kana cikin sallah sai kai haka ka waiwaya hagu ko ka waiwaya dama wannan ba a so manzo Allah ya yi magana akan waiwaye a sallah duk wanda yake waiwaye a sallah baya da khushu'i abun mamaki ka ga babban mutum yana sallah yana yana waiwaye ko yaro ya zo yana sahu a gefensa ya waiwaya ko ya ji motsi ya daga kai ya waiwaya ɗazu na gaya muku daga kai a sallah ba a so kawai alƙibla za ka kalla ko kalli wajen sujjada ko kalli gaban ka da Allah ce fisga ce shedan yake fisgan mutum a zahiriya a wajen ibn hazam haram ne ma duk wanda ya waiwaye a sallah ya aikata haram sai dai inda larura ina fata ana fahimta da aka kar ai waiwaye a cikin sallah sannan ya ce malamai sun ƙara bayani to wanda ya waiwaye don tsoro fa suka ce idan kana li khawfin idan kana li khawfin lam yukrah duk wanda ya waiwaye a sallah saboda jin tsoron wani abu ya ji kuskus kus kuma yana zargin akwai maciji a ɗakinsa ya shigo jiya da daddare sai ya duba haka haza kaga iltifatul li khawf wannan lam yukra yana cikin sallar dare sai ya ji kamar ana bude mai kofa yana jin tsoron ko barawo ko mutumin banza ya shigo masa gida sai ya dan waiwaya ya duba hada li khawf lam yukra wannan ba makaruhi ba sai ya ji alamar kamar kaurin wuta a gefensa sai ya waiwaya dan ya duba suket ko ya waiwaya ya duba kwai ko ya duba wani abu haka kaga wannan li khawf ne yana jin tsoron kada gobara ta kama a ɗakin yana sallah kenan ku rike duk abin da mutum yake jin tsoron faruwarsa sai yayi waiwaye a sallah dan jin tsoron kar wani abu ya faru wannan ba makaruhi bane bai taɓa mai sallah to suka ce kuma in istadara bi jumlatihi idan mutum ya juya gaba daya yana cikin yin sallah fa yana tsaye haka wani larura ya sa ko wani uzuri ya sa ko don gani wani abu ya juya gaba ɗaya wannan baɗalar salatu sallarsa ta ɓaci ko kuma ma ya juya wa alƙibla ko bai juya gaba ɗaya ba bai tonin duka ba amma juya wanda ya gaba gangan jikinsa ya juya kasan akwai kasan akwai waiwayen da za ka yi iyakanka ne zai juya ko yanzu ina zaune ina kallon yamma dai haka kaga wannan waiwaye ne amma idan na juya haka sunan wannan ba iltifati ba sunansa istidara istadara istadara ka hay'ati kaza to idan mutum mai sallah yayi har ya juya ya bar alƙibla wannan sallar ta ma baci ba ma ba ma maganar makaruhanci ake yi ba malam yace wa rafu basarihi ila samai a littafin ku ko wa rafu basarihi ila sama haka makaruhi ne mutum ya daga ya kalli sama wasu ma malamai suka ce ai hadisai ma sun zo ma ba ma maganar makaruhi bane haram ne ma mutum ya daga kansa yana sallah kawai kana cikin sallah ka kalli haka ko ka ji ƙarar fanka ka kalla ko ka daga kana sallah kana kallon sama wannan haramun ne imamul aini mai sharhin sahih bukhari a cikin littafinsa sunansa ubdatul qari yayi magana akan hukuncin wato a waiwaye a cikin sallah yace daga kai mutum yayi sawa'un kana rafa rafa absarahu fi salati inda du'a au biduni du'a ko da a wajen addu'a ne kamar misalin an zo ana addu'a ko kana wani roƙo kamar ko ana alƙunuci ka san haka wasu ga ana alƙunuci Allahumma Allahumma ka lura alƙunuci ake yi sai daga kai yana haka yana haka ko kuma a cikin sallar ka a nafila ko kuma irin kiyamul lailin ka da kake ka zo roƙon Allah wani abu a cikin tsakiyar aya da Allah ya magana akan azaba sai ka daga hannunka ka kalli sama wannan haramun ne kamar yadda ya faɗa Allah ya masa rahama sannan malam yake cewa a wasu sun ce idan an samu wani abin da zai iya cutar da wani to wannan nauyin karhancin ya yi sauƙi kamar wani abu ya zo zai cuci wani dan uwansa a sallah sai ya juya don ya kare shi wannan babu laifi a ciki manzo Allah ya yi magana akan kallon sama a sallah a hadisin Anas yace ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim wai me da mutane ne suna daga kawukan suna kallon sama a cikin sallar su yasa cikin haka manzo Allah bai ji dadi ba kenan ya hana ayi haka din kar ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yantahiyanna aw la tukhtafanna absaruhum hadisin bukhari ko dai mutane su daina daga kansu suna sallah suna kallon sama ko kuma sai Allah ya ya ya dauke idan ko Allah ya ya ya ya makantar da idan kaga duk abin da annabi ya faɗi haka ai kaga baya so ai kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka na yi muku magana ɗazu a malikiya rufe ido a cikin sallah wato a a mutum ya ta rufe idonsa a cikin sallah shi yasa ya ce wa taghmidu ainaihi rufe ido a sallah mutum ya kabbara sallah ya rufe ido me yasa aka hana li'annahu min fi'li yahudi ba yahudi in zai yi sallah irin tasa rufe ido yake dan kirista ma in zai addu'a me yake yi yesu almasihu sai rufe ido ka kai musulmi me kai kana sallah kana kana kana rufe ido to amma wannan akwai ƙarin bayani a suka ce idan akwai wani abin da zai iya taba maka kushu'inka a sallah in ka bude idan kana kallo wataƙila kana sallah wani ya zo yana tucewa gaban liman ya ɗauko kaya ko ya ɗauko abinci kaga kana kallonsa to da ka kalle shi ya rage maka khushu'i ya rage maka ladan sallah to rufe idan wataƙila a masallacin da ka zo sallah duk sun yi ado a gaban liman za ta dur liƙe waɗannan abubuwan da kake gani a wasu masallatan ba sa bari saboda kada wani ya zo yana cikin sallah yana karanta wannan takardar wasu kuma suka ce a'a ai niyyar masallacin an saka ne a karanta ba a cikin sallah ba don haka duk wanda ya zo yana cikin sallah ya zo ya karanta wata takarda shi ya jawo ko ya zo yana ta kallon mumbari yana ga wannan wani irin gilas ne wannan shi ya jawo ba za a ce kar mu saka gilas ko kar mu saka wani abun ado ba saboda kar wani ya kalla amma dai shi ne sallah ya kamata ya je makarantar duk abin da zaka kalla a gaban ka ya ɗauki hankalinka a sallah yana farage maka ladan sallah ne hadisi ya zo sahihi wani sarki ya taɓa ba manzan Allah riga mai kyau mai ado da kwalliya da aiki a jiki sarki ne tunda sarakuna suna sa manyan riguna ya ce gashi wannan ka dinga taron baki Allahu akbar wai annabi ne aka ce in zai yi baki ya saka babbar riga shi ma ya zo a gan cikin ni'ima ashe kaga ana so wanda zai yi baki surukanka za su zo dangi za su zo yan uwa za su zo za ka je guri na mutunci saka rigar ka ta mutunci ba girman kai ba tunda an bawa annabi riga kyauta ba sadaka ba dan baya cin sadaka aka ce ka saka dan ka rinka taryan baki tunda baki suna zuwa to shi da yazo sai ya ce a to wannan wannan riga ya kamata a yi sallah da ita ma ya kabbara yana sallah kawai bayan ya idar da sallah kawai sai aga ya cire rigar nan ya ba da ita sadaka ya kyautar da ita aka ce wannan riga mai kyau haka ya ce a'a aikin rigar ne bai bushe ba yana ɗaukar hankali na kawai sai na ga ina sallah na kalli aikin ya ce bari in sake sallah da ita ta malam muna cikin matsala ba Allah ya sauya wallahi yace aikin kawai bat fa idan sai dan kai aiki kan aikin yace na daina sallah da ita ya ma kyautar da ita gaba to ina wanda za a zo liman yana zabga kira'a yana ta karatu yana ta duba wani abu daban wato jahilci da yawa yana kai wasu wuta rashin zuwa makaranta ba illa ce babba za ka ga mutum yim da shi iya mutum a ido amma a mu'amala ta addini zero haka ku je makaranta ku rinka sauraron malamai za a maida ku mutane cikakku za ku zama wayayyu a addini a kuma zawari kuna tare da ni don haka idan an samu abin da zai iya ɗauke maka hankalinka a sallah to a lokacin rufe ido ya halatta ka rufe shi kirif kamar wani yana zirga-zirga watakila wani yaro yana wasa ko yaro ya zo ya yi wani abu na dariya yanzu aka zo kana sallah yaronka yana wasa a gabanka kana kallonsa iya kallonsa da kai abin da yake a sallah iya tafiyar ladanka ita illa wato na kushu'i da zarar wani abu ya takin attention ɗinka to shikenan wannan fitar da kai ladanka ne ya tafi to sai ka rufe ido ina fata ana fahimta a wannan gurin la yukrahu taghmidu qat'an aka suka ce rufe ido ba makaruhi bane wani ba suka ce kai a yanawa da kyau ka rufe tunda da wani abu ne da zai iya cutar da kai abu dawuda Allah ya masa rahama ya yi magana akan kalle-kalle a cikin sallah ya ce duk mutumin da yana cikin sallah kurin sai ya ga mace ta zo tana wucewa da tsirai ce gamaba gammaba kai ya maza ya rufe idansa kana cikin sabga karatu kana sallah sai budurwa ta zo za ta wuce ko da tsirai ce ko wata mace za ta wuce da tsare ce gammaba sai ka rufe idanka in ci gaba wa iqa'uhu to wannan zaman shine akwai sabanin malamai da yawa akan fasara iqa'a wasu ce zaman kare wasu ce gurbane a cikin sallah na farko zan yi magana hakan yi bayani sai na zo in faɗe shi aikace in yi shi aikace menene iqa'a Iƙa'a shi ne mutum ya shimfiɗa diga-digansa ko ya kafe ya shimfiɗe diga-digansa haka ko ya shimfiɗe ƙafafuwansa sai ya zauna a kan diddigensa haka imamu ahmad ya fassara zan zo na yi bayaninsa a aikace makaruhi ne a sallah shimfiɗe ƙafafuwanka haka tafin ƙafafuwan nan ɗan yatsunka saman yatsunka ka shimfiɗe su sai kuma ka zauna akan diddigenka wannan bai halatta ba a cikin almuguni ya yi bayani a cikin almukuni ma ya yi bayani a cikin alfuru ma ya yi bayani wasu malaman suka ce abin da ake nufi da iqa'a shine mutum ya ainihin wato zauna tsakanin ya saka duwawunsa ya zauna a ƙasa a tsakanin diddigensa guda biyu ya kafe diddigen ya kafe kafan nan ya kafe sai kuma ya zauna da duwawunsa a ƙasa wanda yake iya training sosai zai iya yi wanda kuma bai iya ba bai zai iya ba saboda ya tara nama um, wasu kuma suka ce mutum ya zauna da duwawunsa sannan ya take kafafunsa kamar yana tsaye sai ya yi itimadi a kan ya haɗa cikinsa a jikin mai a jikin cinyoyinsa ya riƙe hannayensa haka zan zo na yi shi a aikace insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to kaga mun dauki wannan hani ma ya zama haram wasu kuma suka ce eh kai shine zaman kare akwai wanda ya taba ganin kare yana zaune akwai wanda ya ga kare iya zaune to zaman kare za mu kira wani mai kare sai zo yi mana zaman kare a nan ina ma ki ba wannan bari in faɗi abin da na aika na yi bayani ko ba ka bane ba manzo Allah ya ce idza rafata ra'saka min as-sujudi in ka dago kanka daga sujjada fala fala tuqi kama yuqi kalbu kar kai zama irin zaman kare hadisi ibnu majah haka kuma an hana mutum yana zaune a sallah ya dogara da hannayensa guda biyu kamar yadda ibn umar yace na hanna bisa sa an yajlisa an yajlisa ar-rajulu fi salati wa huwa mutamidan ala yadihi hadisi imam ahmad ga yadda abin da na faɗa kama haka aika shi amin ya allah wannan zai zo ko bismillah yanzu zan yi zaman al-iqa'u zan kalli gabar saboda ku ga zaman kun fahimce ni jayyid zaman da aka ce ba a so a sallah na ɗaya a bisa fassarar malamai da sabanin mazhabobinsu idan ana kallo na zaman farko wannan shine iqa wannan makruhi ne idan mun tafi a hadisi da muka karanta yanzu ma to haram ne an gan shi yanzu me zan ce a nan gurin ‘yan yatsuna na kafe su sun kalli gabar, diddige na kuma na zauna a kai ko, ku na baya na gashi, haka. Idan mun fassara al'iƙa'a'u shi ne irin wannan zaman, wanda kuma ba su ɗauki fassarar iƙa'a'u shi ne wannan zaman ba, kenan kaga za su iya zaman. Ina fata ana fahimta, wannan shi ne iƙa'a, za ga mutum ya ɗanyi tudu haka, to wannan makaruhi ne a sallah. Kaji ɗaya? sai na biyu haka ga diddigen gashi kaga ina motsa jiki shi yasa na zauna a yi an gani ko ya kuka gani ga kafata a waje ga wannan a waje kuma na kafe ga mazaune na nan a ƙasa kawai mutum ya zo ta hiya haka wannan idan muka ce a shine iqa'i to bai halatta ba a sallah wasu malaman ma sun haramta shi wanda ce bayana gashi wani kan ko kuɗi ma za ka bashi aibe zai iya ba kun gani wannan shine me shine iqa in gefe na gashi kun gani haka an fahimce ni yan nan bangaren kuma ga naku gashi an dai gani ko to wannan shine me al-iqa'u ba a yin sa a sallah ko da ɗanka ne kaga yana yi gyara masa kun ji wannan wasu kuma suka ce haka kun ga haka kun ga kun ga yatsuna na kafa kun ga haka haka kaga za ga wani yana haka ban san me zan ce da wasu ba ka shimfiɗe tafin kafar kai kalli ƙasa duka da ‘yan yatsunka duk su kuma su kalli yamma, wasu suka ce shi ne ya ƙa'i, haka, ko haka, ko kuma haka ko? An gani? Bai. A wata fassara suka ce iƙa'i shi ne haka. Allah da na sani da ban zo da babbar riga ba, haka. To wannan fakar gaskiya ku tokare ni kai. yawwa haka wallahi jakacce ta yi yawa kun tokare ko wani ya zo ya haka Allahu akbar ya haka kai wannan aka saka kai in zama da yau aka ji jiki haka wanda bai da kiba mai tire ne wanda ya bai da tumbi zai iya yi to shi ma na iqa'i ne bai halatta ba to ne ne zaman kare ka iya zaman kare dan Allah wanda ya iya ni na dan manta ne wallahi wa iya zaman kare zo taho taho ai wata ila suna da karnuka a gidansu akwai wanda zan zo kafin a zaman kare ba zan rage aiki kumuna wanda zan zo a cikin sujjada dan ta kai cewa kai na aiki masu yin sujjada haka Allahu akbar kaga ka haka gwiwan hannunka wannan ka kafe shi haka wannan la yajuz yara zaka ga suna yi amma kuskure ne haka an gani ko to wannan shi ma bai halatta ba wasu malaman ma suka ce hatta a sallah din kai haka da ma dan wahala haka sai ka sun ya kai haka za ga wani ya haka wai nan gwiwar sai ya shiga nan cikin cikin sa haka nan ma sai ya shiga haka a'a ba haka aka ce ba haka aka ce ai mun yi aikace ko in kun lura akwai dan space tsakanin hannuna da nan tafamun ga mai zaman kare bismillah ni dai kam Allah kiyaye ni zaman kai zo kai karantawa za ka yi haka samu lada ai ko kana kiwon karnuka ba kusa ni wallahi zaman kare wannan ƙarar annabi ya faɗa idan ɗayan ku zai yi zama kada yi kamar yadda kare yake zama to yawwa to juya juya e juya tabbas cikin abin da malamai suka faɗa kan yi musu su masu gani e a su masu gani kun ga wannan zaman kun ga ni wanda na ai na kafe kafafuwan ko wannan kuma kafafuwan nasa sun kalli gabar sun kalli kudu da arewa wannan zaman haram ne juya musu su ma can su gani e kai musu gani yi musu su gani zaman kare an tabbatar haka kare yake zama ka gani kafafuwan saka juya musu su masu gani wallahi ni matsalar ban taɓa kiwon kare ba shi sa Allah zai sa daga to Allah ya albarka wannan zaman haram ne saboda shi kan hadisi ma ya tabbata riwaya manzo Allah ya ce kada ɗayan ku fala yuqi kama yuqi alkal ina fata ana fahimta yawa kamar yadda riwaya ta zo ta ibn majah eh shine nayi aikace zo nan to kai taso kai yaron nan taso taso taso hau sama bismillah a'a ka bar shi hau mana hau to me a ciki zauna hau juya akwai wani zama shi ma da ake juya haka juya ta juya juya musu gani can baya matso haka yawwa daga wannan kafa dan daga haka a hakan dai za ka yi kun ga haka yawwa to shi ma wannan makaruhi ne yana cikin abin da wasu suka fassara saboda kwata-kwata zaman da aka ce annabi yana yi ba haka bane ai kaga yanzu duk yatsunka akwai wanda ya kalli alƙibla babu kun fahimci wannan to wannan duka yana cikin makaruhai a sallah wanda ba daidai bane barakallahu fi idris طيب sannan ya ce wa waftirashi zira'aihi sajidan shi na muku shi aikace mutum ya shimfiɗa zira'insa yana sujjada wannan hannu da wannan hannu ya shimfiɗe su a ƙasa wato in yana yin sujjada manzo Allah ya ce itadilu fi sujudi wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisata kalba idan kare yazo zai kwanta haka yake yake miƙe yadda kare in kaga kare a kwance za ka ga ya shimfiɗa zira'insa a ƙasa ko to haram ne mutum idan ya zo sujada ya yi irin wannan haram ne musamman waɗanda ba su da ƙiba wani lokacin za ka ga suna irin wannan da Allah ya ce kada ku yi kamar yadda riwaya ta zo a cikin riwayar Anas wa abasuhu kuna tare da ni kuna kuwa wa abasuhu da yin wasa kowane irin wasa a sallah haram ne ai ko in ce makaruhi ne idan ya yawaita kuma zai zama haramu manzon Allah ya ga wani mutum yana wasa a sallah ya hana shi ko ya fadakar akwai hadisi da ake kawo duk da hadisin mutakallamun fihi bal ma wasu malaman sun ce maudu'i ne irin albani wai annabi ya ga wani yana wasa a sallah yace law khasha'a hadha la khasha'a la khasha'at jawarihuhu da wannan yana da khushu'i to da gabansa ma sun samu khushu'i hadisin hadisi ne da'ifi ko hadisi ne ma mawdu'i ji albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatul wasi'a to amma dai jami'an wasa a sallah ba a son wasa a cikin sallah wa takhassuruhu takhassuruhu shine an yaj'ala al-insanu yadayhi ala khasirati mutum ya dora hannayensa guda biyu akan akuwarsa kamar yadda na muku aikace haka mutum ya kabbara sallah ya haka wannan ba a so yi manzon Allah ya hana to ya zama ma haram kenan wannan saboda annabi ya ga wani mutum yana sallah ra'a rajulan yusalli muktasiran sai ya hana shi ya ce dai na hadisin bukhari da muslim riwayar imamu abu huraira an ce me yasa aka hana shi ma aikin yahudawa ne in ka gaba yahuda yana sallah irin tasa ta yahudawa to hannayensa suna jikin wato kubansa kamar da kuma hadisi ya tabbata a cikin buhari sai bukhari akwai kuma riwaya da ta zo aka ce hutun yan wuta ne riwayar ibn abi shaiba in an yi azaba wa dan wuta ya azabtu ya azabtu in yana so ya huta to sai dora hannayensa ya rike kugunsa a wata riwaya ta a ibnu abi shaiba kuma du suka ce da aka zo koro shaidan daga sama daga aljanna da ya zo dirkowa kawai sai dirko a haka haka riwaya ta zo a cikin ibnu abi shaiba dalilin da yasa aka hana in ana sallah ai haka lamma umbita shaytan umbita muhtasiran yayin da shaidan ya zo fadowa daga gidan aljanna ihbitu minha jami'a dinnan ku gangaro ku fito gaba ɗaya da ya zo dirkowa sai ya dirko kawai hannunsa a makale a ƙugunsa da yake shi damun mutumin banza ne zai wa Allah girman kai kenan wasu malamai suka ce haramun ne gaba ɗaya sauran malaman fiƙi suka ce makaruhi ne amma ibnu hazm az-zahiri a cikin zahiriya mazhabar zahiriya haram ne in mutum yayi takhassur a cikin sallah ya aikata haram wa tarawwuhu at-tarawwuh yana da fassara guda biyu fassarar farko shine yin fifita an yasta'mil al-insanu mirwaha fi salah ba saka fanka ba fa a'a kana sallah kana fifita kana fifita suka ce li annahu min al-abad saboda wasa ne wani irin rashin hakuri ne a ce ba za ka iya hakuri da zafin da yake cikin sallah ba to sai dai suka ce idan an samu tsananin zafi da rashin numfashi mutum ya ga zai cutu to ya iya saka rigarsa ya yi ainihin wannan fifita ɗin ko tsananin zafi ya yawa a gari ina fata ana fahimta wannan babu laifi shi ma suka ce malamin sirri tarawwah matuƙar fifitar ba ta yi yawa ba in ta yi yawa to fayyuttun sala idza tawala in fifita aka yi ta yi to sallah ta baci kan mutum ya rike mafici fa fa fa fa fa fa har a yi rukuyi har a ɗago yana ta sallar su tabaci amma in dan zafi ne ya ɗan yawa ya ga zai cutu ya ɗan karkaɗa rigarsa a tarawwa wannan babu laifi to ko kuma mutum ya buɗe kafafuwansa ya ji zafi zafi ne ya dame shi yana tsaye a cikin sallah sai ya ɗan buɗe haka don iska ta rinka ɗan ratsawa wannan kuma suka ce mustahabbi ne ma tunda ai akwai cutuwa ya ga zai zai iya cutuwa ina fata ana fahimta um, wasu kuma suka ce idan mutum ya mai da wannan tarawun din bankace kafofuwa da buɗe kafofuwa al'adarsa ne a cikin sallah to wannan kuma ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasala ta biyu ta at-tarawwah shine dogaro akan kafa guda ɗaya mutum ya kabbara sallah sai ya makale akan kafa ɗaya kai iya hakuri take zuwa taso hau kawai ka ɓata lokaci yau to jaba miƙe sauri aikin gaga ake kalli can riƙe hannunka a ƙirjinka yauwa to ɗora ɗaya ƙafa ɗaya haɗe ƙafafuwan ɗora ɗaya matsale akan ɗaya yauwa kamar yana sallah ya haka kun ga wannan shine me at-tarawwah ai wannan mutum mutum ya dogara akan eh fassara ta biyu kenan to ko kuma wannan ko kuma dangale ɗaya kafa za ka iya yawwa kawai ya sallah ya dan gari don ni gaskiya ba lalle na iya wannan ba zai iya in na takura wa kaina amma dai wanda shi wannan yi to duk wannan yana cikin fasar me at-tarawwuh makaruhi ne mutum yayi wannan a cikin sallah kuma yana cikin wasa zauna dan uwana um, shi ma kuma yana cikin aikin Yahudawa. Ku yi haƙuri Yahudawa nan ba mutanen kirki ba ne, shi yasa ake buga misalai da su. Wa farqa'atu asabi'ihi wa tashbiquha. Wannan matsa dan yatsa din me ake ce da shi? Katkat din nan. Me da Hausa? Ha? Katkat. A a. Wallahi muna fa da matsala, Hausan ma fa ba mu iya ta ba sosai. to yanzu me sunan wannan irin bal eh kas kas a wannan sunan karan ne amma wannan aikin na matsa ya tsaya kas me sunan sa wasa eh to haka ba shi ma motsa dan yatsa ne kada dan yatsa gaskiya ne to wannan farqa ni dai da larabci sunan sa farqa yin kat kat kai bas bas bas wani ma za ga in ya kwada sai ba ba haka wani kuma sai aka haka to shi ma wannan bai halatta ba a cikin sallah bal ma malamai suka ce kamar da na yi bayani a cikin mutane ma kana yi ana jiwo ka wannan ba a so shine farka da kuma tashbik hada yan yatsu a cikin sallah kamar misalin wata kila wani zai yi sallar kabado haka sai haka yi haka wannan ba a yi la yajuz manzo Allah ya hana haka Allah ma albarka wallahi manta ne duk yana cikin at-tarawih din kamar yanzu mutum yana sallah sai jefa ɗaya gaba ɗaya a baya kamar ko dan ya gaji da tsayawa wannan la yazus kun gane shi aya ka ciko kaga ana tsaye haka sai mutum ya tura ya kafarsa ɗaya kaga kamar ya dan kamar standa ce dai kawai to shi ma la yazus ko mutum ya bada nauyi bangare ɗaya haka a sallah haka ma haka sai haka ka gani musamman masallatan gargajiya da ba a daidai zau kana da yanci amma na sunna kan ba za su barka ba wani ustaji zai buge maka kafarka ko kuma ce haka sai haka za ga ya kaga yadda bara shi ya dangale ɗaya gabar nauyin ya dawo kan ɗaya duka wannan yana cikin makaruhatu as-sala ina fata ana ana ana fahimta bude baki a sallah ha ana sallah ana karatu ba a so ka rufe bakinka in kuda ya zo ya shiga ba ko sa wani abu a cikin bakinsa yin sallah da hoto a gabanka wasu sun ce haram ne wasu sun ce makaruhi ne duk wani hoto ka kasa shi a gabanka me yasa zai iya ɗaukar hankalinka a cikin sallah ko da ƙarami ne haka yin sallah da najasa yaro ya yi kashi uwarsa bata ɗebe ba kace bari a kafa ma sallayarka ga kashi a gaba kana sujada ko ga fitsarin yaro kana sujada duk da ba a kansa kai sujada ba as-salatu baina yaday najasa yin sallah a gaban najasa wannan ba a so masu sa riga da hoto wannan malamai sun ce haram ne yin sallah da riga da hoto da wanda ya kalla kaga ya aikata makaruhi ai daman kar ka yi abin da zai ɗauki hankalin wani in mun tafi wasu kuma suka ce kaga wannan abun ma haramun ne ya aikata in mun tafi wancan masab ko kuma mutum ya yi sallah da a ci falfal a gabansa wuta tana ta kaɗawa kandil ko ko ko ko shama'a haka suke cewa na me yasa saboda yayi kama da masu bautar wuta saka fitila a gaba ko saka a ci falfal ko fitilar kwai kana sallah a gabanka ka sa wuta a gabanka wannan shi ma ba a so kada ido a sallah kana cikin sallah dak ka kada idan ka haka ka ci haka ka san wani zai yi ko ba ka ba ko kuma ka yi wa wani magana ba a cikin sallah ya zo yana neman abu ka haka la yajuz yin nuni a cikin sallah mutum ya zo yana neman abu sai kai haka ai muna yi ko makaro suka ce idan in yi yawa ya zama wasa ma kuma amma suka ce le gairi haja ba tare da ainihin wato bukata ba idan akwai larura kamar yaro zai dauki dutsen guga zai kone sai ka nuna uwarsa haka masa dauke kar ya kone ko yaro zai je zura hannunsa a cikin soket din wuta ya kone kaga wannan lihajatin ko an dan tara maka dan abincinka zai je zubar ko ga ruwan shayi nan ko ruwan zafi yana rarrafe zai je wannan sai kai uwarsa haka fat fat fat fat fat haka kai haka kaga wannan lihajatin ishara ce nuni ne saboda akwai akwai ainihin wato wato wato bukata to to akwai kuma riwaya ta zo cewa idan mutum yana sallah wani ya ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah kana cikin sallah ka san ana mai da ana mai da sallama mutum yana sallah me yazo a riwayar bukhari za ka yi haka assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai haka ma'ana wa alaikum assalam ina sallah to wannan baya cikin wanda aka haramta don annabi ya halatta muna kan ka'ida ko duk abin da sunna ta zo za mu tafi akan sunna ne ba za mu tafi akan abin nan ba wannan ba ba haramun bane bil ittifaqil ulama bude baki da cire harshe a sallah kurin kana sallah kai haka habba mala sai ka ce kare wannan ma makruhi ne ina fata ana fahimta haka kuma ka saka wani abu da yake akwai hoto a tattare da shi ko zobenka ko hularka ko rigarka in dai da hoto ko wani abu suka ce kar ai duka wannan malamai sun sun sun harabta wasu kuma suka ce a makaruhi ne mutum ya zo yana sallah a gaban mai surutu wani yana ta hira kawai ka sashi a gaban kana sallah wannan makaru Allah sa kuna gane wani yana kazance yana ta zuba ka zo kana sallah a gabansa daga nan ne ma wasu malamai suka ce idan malami yana darasi ba daidai ba ne wani zo gaban sai kabbar sallah wai zai tahiyatul masjid li'annahu salatun ila mutahaddis kana sallah ne a gaban mai yin magana dole maganar sa ta dauki hankalinka ai ko ba haka bane ba ko kuma kafiri kafiri yana gaban kana sallah wataƙila ɗakin ku akwai kafiri ta zo kana ta kiyamun laili ga katon kafiri a kwance shine suturarka shi ma ba a so ko kuma kai sallah wacu adami fuskar mutum yana kwance ga fuskarsa tana kallo ka kana sallah kana kallon fuskarsa kana ma sujjada kana kallon fuskarsa sai dai in ya juya maka baya ko kuma mace kana sallah da mace a gabanka wannan an samu annabi yana sallah a gaban da Aisha ayyana na Aisha tana gaban sa tace idan ma yazo zai yi sujjada in na miƙe kafata sai ya dan taba ni sai in dage kafafuwa na tace in ya ci gaba da karatu in miƙe kafa mata kenan masu mulki ka daina zuwa matar matar ka ta tashi kiyamul lailin ka karfe uku saura ka ce hajiya tashi tashi mu buga ki gani bacci bai kama ki ba a ka dan buga karfe uku hudu sai ita ka tashe ta daga ƙarshe saboda ai ta kwana tana ba yaro nono yaro ya hana ta bacci ita ma tana da haƙƙi ko ba ka bane kuma kiyamun laili ai ba dole bane ku yi haƙuri da wannan karatun ba dole bane to wani ustad din sai ce wallahi ba ce ki ta za ta zo na gidan da ba ta kiyamun laili ko ka wajabta mata ka azumin nafila a wataƙila tana da ulsa wataƙila tana shayarwa mace mai shayarwa yaro tsotse ta yake tas ba fiqhu bane yanzu a nan gurin hadisi ne sahihi annabi yana sallah na na Aisha tana kwance ha yaya aka yi Aisha ita bata tashi ba za ta tashi amma sai a ƙarshe ha ba ku karanta ma hadisi ba sai yayi sallah yayi sallah sai ta tashin ya bi matan yana tashin su man yuqizu sawahibu hadhihi hujurat waye zai tashi waɗannan bayan Allah ya bi yana ta tashin su shi ya dade da tashi yana bugawa shi namiji ne amma daga baya ya tashi mata su suna yi da haka kada ka takura in ka tashe ta ta tashi wannan yayi amma in ta gaba za ta iya ba sai karshen dare ta danyi shafa'inta da wuturi Allah ya sa albarka za ka yi kiyama za ka yi azumin ka na nafila kwadaitar da su a gida ayi amma ka zo ka ce jama'a azumin nafila a gidan nan farilla ne a'a ka zo da shari'a ka zo da shari'a sabuwa tunda ko ba ba farilla bane to ba yadda za a gidan ka zama farilla sai dai ka kwadaitar shi ina fata ana fahimta to abubuwan da suna da yawa kuma lokaci yayi sai a yi haƙuri na'am kwarai kuwa ko TV a kunne ko rediyo a kunne ai ka kula na baka ga'ida duk abin da zai dauki hankalinka in kana sallah makaruhi ne ko ba su faɗa ba yanzu zaka iya shigo da wani abu na zamani wanda a lokacin su babu yanzu ma zaka iya cewa ma barin wayarka a kunne tana rigin za ta tulhi ko ba tulhi me tulhi ta kai daukar hankalinka haka ne na'am ban ji ba kwarai kuwa mutum yana sallah a shagonsa akwai abunan ɗin mata ko kayan mata ko wani abu mai ɗaukar hankali shi ma makaru ka ba ce ma mutum ya sallah yana gadin kayansa ya zo shagonsa ya kabbara yana sallah yana kallon kayansa da mai wuce a gabansa wani fa yana cikin sallah fa wallahi a nan wata kasuwa aka gaya mini yana cikin sallah kuma sallah ka ga laifi ga masallacin kasuwa nan wai da laspika shi ba zai je ba kamar yadda wasu 'yan kasuwa suke sai mutum wai kowa wai kabbara sallah a kofar shagonsa kana wasa da sallah ka zaka sha mamaki nan da ka je kiyama wallahi ya kabbar sallah yana yi sai wasu mata suka zo ah wallahi kin ga irin atamfar da nake so eh wallahi irin to amma kuma sallah yake sai wata ce ya mu je gaba ga can sai ce ke zo zo zo zo na yi sallah daga baya wallahi wata wannan ma ga mini ya kashe sallar da ya asara wannan cinikin ka san mata a yau zo mu je ga wancan baya sallah abin da na faɗa na daidai Allah shi babu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa Allah ya kai mana ba tambayoyi saboda yanayin jikin na ana buƙatar hutawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ba mu dacewa amin Allah